kitabun shafin nisa wani bangare ne na bakan da littafin al'imamun nasa'i mai suna a sunanul kubra wanda ya ciro wannan bangare domin ya karantar da musulmi ƙa'idoji da yanayi da tsarin yadda ake zamantakewa da iyalai a musulunci Allah muke roƙo ya azurta mu da fahimtar waɗannan nasoshi ba mu iko yin aiki da su yau za mu tashi darasi na sittin da bakwai a cikin jerin jiyar karatun wannan littafi za mu tashi ne a matashiyar da malam ya yi mana malam ya ce babu man afsada mara'atan ala zawjiha babin da zai yi bayani dangane da wanda ya lalata zamantakewar mace tare da mijinta an gane wannan wannan yana da fuskoki da yawa ko dai ya zama shi mutum ne ya san wata mata ko da ‘yar uwarsa ce saboda yana so mijin ya sake ta wani ya kwaɗaita masa waje cewa kai da wani zai saki matarsa wallahi da na aure ta sai ce to ni ka bani kwan gida ni zan je in shiga in fita in san yadda za a yi matan ta nuna marƙi ta bijire masa ta botsare masa ta karkace masa ta ƙi masa hannu ta yadda zaman zai ƙi yin daɗi ta yadda har sai ya gaji ya sake ta bayan ta gama idda kai kuma sai ka aure ta mun gane wannan ɗaya kenan na biyu kuma wani ba yana da wani wanda ke son ta bane ba ma shi ke son ta ɗin ba amma dai yana jin haushin wane ya sami mace irin wanci don haka duk yadda za a yi yaudari wannan matar ta yadda za ta busare wa mijinta ta ƙi masa biyayya ta dinga saba wa mijinta da wasu ɗabi'un da baya so wanda har sai ya kai ga yin saki to shi ma mai hukunci wannan a musulunci mun ji wajihi na nawa wajihi na biyu wajihi na uku shine shi ne nan yake son ya aure ta matan ta yi mar kasan akwai wani irin haɗuwan jini da Allah ke sa tsakanin mutane wani mace ko ta haihu goma ne shi in dai zai sami ta matsayin mata shi bai da matsala ana samu ko ba a samu su ba ruwan shi da maganin cewa wai ta haihu ba ta haihu ba a yaya take zamantakewa gidan miji shi dai ya za a iya mallake ta don haka ya dinga ziga ta yana faɗin laifukan mijin yana kwaɗaitar da ita cewa ai inda ni kike aure saboda an samu saɓani irin wannan abin da miji ke yi miki ai ba zan miki shi ba ai ba mai ma mata mace irin wannan abin sai sai namijin da ba ɗan arziki ba ni ake da mazaje irin waɗannan ni ake da irin wani ki zo ki ci daula ki ci arziki ki bar arziki ya inda yake ko ba haka bane ba irin waɗannan kalmomin sai ma matar ya ziga ta shi dai bai ce mata zai aure ta ba amma dai ta gane da kinaya ta hanyar nuni ta yadda idan ta je ta barar da gari a gidan wani ta lalata zamantakewanta a gidan wani to shi kuma zai zo ya kewayo daga baya ya nemi aurenta ya aure ta to duk wanda ya irin wannan munan aiki manzon Allah ya ce falaisa minna baya cikin mu za ku zo ku ji shi hadisi karara jima mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani to bari mu tafi ku ji abin da Imam Nasa'i ya faɗa mana yace qala قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاوية ابن هشام قال حدثنا عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خبب عبدا على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا wannan hadisi Imam Nasa'i ya rawaice shi daga wannan babban malami shi ne Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahwiya Allah madaukakin sarki ya jikin shi ya gafarta mishi ɗaya daga cikin malaman al-Imam Bukhari da kuma Muslim قال أخبرنا معاوية بن هشام شيني شمال منسى معاوية بن هشام القصار يا كرنت الدشي وانا حديثي شو لك مال منسى شيني عمار بن زريق عمار بن زريق yana daga cikin mazaje da imam muslim ke riwaya daga gare su Allah ya madaukakin zai iya gafarta musu baki daya an abdullahi bin isa ibn abdurrahman ibn abi laila shi kuma daga wannan babban malami wanda muka ji sunansa shine Abdullahi dan Isa dan Abdurrahman dan Abi Layla an Ikrima shi kuma daga malamin sa shine malam Ikrima shine maula ibn Abbas Ikrima maulani yaddacan bawa ne na Abdullahi dan Abbas ko zan Abdullahi dan Abbas yana da wata dabi'a da wani hali shine yakan sayi bayi idan ya sayi bawa kun san asali bayi ana kamo kafare ne wani kafare aka je wurin yaƙi aka ribace su sai a mai da su bayi to idan ya zama bawa idan ya ga ka zo ka mai da hankali ka musulun bawan ya musulunta bayan ya musulunta ya kyautata musuluncinsa yana kuma ƙoƙarin neman ilimi to kawai sai ya yanta shi to ikrima yana daga cikin waɗannan bayi na abdullahi dan abbas mutum ne wanda yake mutumin kirki ne sai ya musulunta bayan ya musulunta daga nan kuma sai ya koma yana ci gaba da neman ilimi bayan ya mai da hankali wajen neman ilimi sai abdullahi dan abbas kawai sai ya yanta shi har aka wayi gari ƴaƴan abdullahi dan abbas suna yi masa ainihin wato suna masa suna zargin sa ki kai baba kawai shikenan duk bawan da ka siyo ko bawan da ka samu kawai da ya zo sai ya yaudare ka ya fara yin sallah ya musulunta ya fara yin sallah kawai kuma sai ka yanta shi yace ai mu haka muke so duk lokacin da muka ga mutum ya musulunta ya kyautata musuluncinsa yana kokarin kulawa da addini to wannan sai ya sa mu ainihin wato mu yantar da shi Allah ya kara mishi yadda yayi halin yayansa kenan ko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mutahi shi kuma daga Yahya ibn Ya'mur daga malamin sa Yahya ibn Ya'mur shi kuma an Abi Huraira shi kuma daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda sahabi Abu Huraira yake cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله يجي من خبب عبدا على أهله فليس منا duk wanda ya ziga bawa akan ubangidansa akan ya daina yi wa ainihin wato mai gidansa biyayya kun safa irin wannan abin ko mutum ya je ya ziga bawa ko wani yaron gida don ya daina wa ubangidansa biyayya gaba ɗaya a cikin harkar su na kasuwanci ko wani abu irin wannan ana samu ko ba a samu to zan Allah yake cewa wanda ya ziga wani bawa akan mai gidansa ya ziga shi ya ko dai ya ce mishi kai wallahi ka sai zaka ka gudu ko ya ce kai wani mutumin banza ne ka daina mai biyayya ko ya ce ai mai gidan nan naka ya ce kaza da kaza ya zubar da mutuncin mai gidan naka gaba daya yadda bawan zai je da biyayya idan ya sashi wani aiki ko ya sa bawan ya dinga yawa ubangidansa ha'inci in ji manzon Allah yake falaisa minna wannan ba ya daga cikin mu wa man afsada imra'atan ala zawjiha haka nan duk mutumin da ya ziga mace akan mijinta ya faɗi miyagun ɗabi'unsa da halayensa saboda wannan miji ya saki wannan matar tashi su rabu auren ya lalace falaisa minna shi ma ba shi daga cikin a cikin littafin aunin ma'bud fi sharhi sunan abi dawud yake cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaisa minna baya nufin mutum ya fita daga addinin musulunci gaba daya amma ka bar abin a haka a yadda manzon Allah ya bashi falaisa minna mu mutanen kirki falaisa minna mu yan aljanna falaisa minna mu masu imani falaisa minna mu mutanen kirki falaisa minna mu waɗanda Allah yake so falaisa minna aka ce ka bar abin a haka ya fi tsananin girma kai dai ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ka ai kana cikin matsala ko jama'a a ce yau an tashi alkiyama ranar da kowa ke neman ceto yadda zai yi manzon Allah ya ce ba ni ba ka ka zo wajen manzon ka ce ya rasulullah ka cece ni manzon Allah ce ba ni ba ka ai ka san kana cikin babban matsala to amma mutane ba su mai da wannan abin a matsayin komi ba za ga mutane suna yi ba sa damuwa kuma mai yin wannan ma zai ta cika baki cewa shi ne musu yin manzo Allah wannabi sallallahu alaihi wa sallam minhu bari alhali shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya barranta daga gare shi ba yi ba shi ba shi jama'a wannan yana daga cikin abin da ke da hadari a rayuwar musulmi wallahi duk wani laifi da kaji manzon Allah ya ce ba shi daga cikin wanda ya kaza kai kokari duk yadda za a yi ka rabu da wannan laifin a rayuwarka in dai ba ya zama dolen dole ba ne sai ka yi mu'amala da irin wannan aikin ya zama maka jiki kuma ka sanya wa kanka tambarin halaka kada ka yadda kada ka kuskura jima mun fahimci wannan a fasarar da malamai suka yi wa mufradatul hadisi na wannan hadisin cewa abin da ake nufi da man afsada suka ce ai man man man khada wanda ya yaudara ya yaudari mace ya yi mata shigo-shigo ba zurfi ya sanya ta dinga saba wa mijinta a bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya so a yi zamantakewa na kwarai sai ya zama ya hana ta zaman lafiya da mijinta har ta butsare masa har ta ƙi masa biyayya akan wannan al'amari to wannan falaisa minna baya daga cikin mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a ina fata an gane wannan wannan hadisi hadisi ne sahihi imam abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa lambin hadisi na dubu ɗaya dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da biyar da kuma lamba ta dubu biyar da ɗari ɗaya da saba'in haka nan imam ahmad a cikin musnad ɗinsa haka nan ibnu hibban a cikin sahihinsa kuma yana cikin littafin mawadu da zama'an imam al-hakim ma ya fitar da wannan hadisi kuma ya inganta shi haka nan imam al-bayhaqi a cikin littafin al-adab haka nan dukkan su hanyar Ammar ibn Zuraiq da wannan isnadin. Imam al-Hakim yace wannan hadisi sahihi ne ala shart al-Bukhari wa Muslim wa lam yukharrijahu wa lam yukhrijahu sai Imam Zahabi ya ya ani wato muwafaqa da shi a wajen inganta wannan hadisi na haka hadisi ne wanda yake ingantacce. Malama Aisha da ta sani wannan da ta yi ta'aliki akan wannan littafi Aisha Isamuddin Abbababi Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi tana kokarin fassara wannan hadisi take cewa هذا الحديث من الزواجر العظيمة والنواهي الحكمية wannan hadisi yana daga cikin hadisai na tsawatarwa masu girma da kuma abubuwan da aka hana a shar'ance a hukumance allati tukhawwifu min al-khida'i la'in wanda yake hana mutum yayi mummunan yaudara wa tuhazziru min al-makri sayyi kuma wannan al'amari yana tsoratar da mutane yin makirci mummuna ولا سيما ذلك الذي يفسد المرأة على زوجها musamman mutumin da zai dinga zuwa yana faɗa wa mace laifin mijinta بتحريضها على النشوز والمعاندة yadda zai dinga ziga ta ta botsare wa mijinta ta dinga yi wa mijinta ƙarfin kai ahab ce da ma alfarma kika mishi ma ai ke ba tsaran shi bane ai ƙwarya ta bi ƙwarya ina ke ina wani in banda ma dai kaddara auren kaddara to daga ne ita ma ta fara kenan kamin kaza ce ni ban da hali ban da iya ban gaskiya ni in ba za ka iya ba ni ba zan iya zama da kai ba me ce ni bi oho dai ni dai na ce gaskiya ba zan iya ba ya za a duk abin da nake kai min sai ka ki min eh ga wance ma a gidanta an mata kaza ga wance ma an mata kaza yanzu ran nan ma mijin wance mata kaza ba ba za ka ki farawa ba shikenan kuma kasan babu abin da miji ya tsana irin ya ji ana haɗa gidansa da gidan wani wannan abin yana da ciwo malam ko bai da shi shi ne irin abin da wata mata ta dinga yawa mijinta wanda ya auri wanda ya auri matar gawa an gane wannan an gane me nake nufi wani ne ya auri matar gawa malam mai auren gawa ya aura kullum idan suka samu matsala sai ce ka gani wallahi inda wani ne wallahi da ba zai mu haka ba inda wani ne da ya siya min kaza mijinta tsohuwan da ya mutu take yabawa a wajen wannan mijin wannan abin da ya ciyo shi ciyo shi kawai ta shi kenan kawai sai je kawai sai sai ya dauko diga da cebur da je masa magana kawai sai ya dauko ya dauko diga da cebur kawai sai ya kawo mata ya zama mata kofar daki to to dalla in kin gama ki je ki haƙo shi a kabari ki dawo da shi nan eh zai zai ci gaba ko kuwa to tun daga wannan ranar ba ta sake ba tabbatacciya kaga irin wannan abin ba daidai bane to irin wannan mummunan al'amari sai malam yace awul malama ta ce awul fujuri wal mafsada ko kuma fajirci ta dinga yawa mijinta mummunan kiyayya da kin biyayya gare shi da kuma ainihin duk wani abu wanda yake barna ne aw bi ighari sadriha ala zawjiha ko kuma ya dinga ya dinga jefa mata wa abin da zai sa ta dinga jin haushin mijinta a cikin a cikin ranta hatta yamtali qalbuha bil kurhi lahu wan nufuri min wan nufuri min har sai an waye gari tun yana yin abin baya kamawa har ya zama cewa ta fara jin tasirin wannan zigan a ranta kuma tana jin haushin mijinta kuma ta ma fara masa kin biyayya aw yajruha ila kasratin nizai wa shiqaq ko kuma wannan ya ja ta zuwa ga yawan samun sabani da kin zaman lafiya tsakanin ta da mijinta alladhi yantahi fi ahwali kathiratin ila ila talaqi wal firaq wanda wannan mafi yawa yana ja a wayi gari an sami saki da kuma rabuwa فجاء هذا الحديث زجرا وتخويفا لأصحاب التخبيب والإفساد من تعرضهم للخروج من دائرة المسلمين إذا استحلوا هذا الفعل السيء أو تعرضهم للخروج من زمرة الطائعين والصالحين إذا فعلوه غير مستحلين don haka sai wannan hadisin ya zo yana yin tsawa ga dukkanin mutanen da ya zama suna da irin wannan ɗabi'a ta zuga mata a gidajen mijinsu da lalata zamantakewansu da denewa mazajensu da'a wanda wannan ya fita daga cikin ɗabi'a ta mutum musulmi wanda musulunci ya haramta yin wannan aiki shi kuma sai ya halartar da irin wannan aiki wajen lalata wa mace zamantakewanta da mijinta shi ya sa ma musulunci sai ya cire shi daga taron musulmai masu yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan saboda ya halatta abin da Allah ya yi mai ya haramta mun sani halatta abin da Allah ya haramta in ya zama mutum ya yi wannan da gangan da izgili ne to ya yarda jama'a musawwana a cikin littafin mu ba shi ba addinin musulunci ko da wani abu ne kace manzon Allah ya yi kaza me yasa ba za ka kake kaza na wani wace an yi din sai ba za a yi annabin ba to wannan ya yarda ya bar musulunci wanda kuma irin wannan abin ake wa mutane mafi yawa za ka ga al'amarin su yana lalacewa wallahi wanda zaran ya faɗi wannan maganar Allah ta'ala ya fishi da shi ke ba zai ƙara ganin daidai ba a rayuwarsa Allah ka tsare mana imanin to jama'a kun ji don haka shi yasa a yace wa huwa muqtada qawluhu wa huwa muqtada qawlihi wannan shine abin da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ke hukuntawa falaysa minna baya daga cikin mu yace kama fahimahu jumhuru salafi as-salih kamar yadda dukkanin magabata suka fahimta cewa laysa minna me yake nufi laysa minna baya daga cikin mu ina fata an gane wannan haka an sanin ku falaysa minna baya daga cikin mu ina fata mun gane wannan to jama'a wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa a matsayinka na mutum musulmi kana kiyaye irin waɗannan abubuwa tsakaninka da Allah kai yanzu wannan mata taka da kake kaunarta kake son ta kake jin daɗin zamantakewa da ita kawai wani ya zo ya zuga maka matarka ta yi maka biyayya tsakaninka da Allah zaka ji daɗi na'am akwai daɗi ta watsar ma ta yi ma rashin mutunci iri iri ana zaman lafiya da duk abin da ka bata za ta yi ma godiya wa baban wancan Allah ya saka maka da alheri ina maka addu'a Allah madaukakin ya ƙara maka buɗe amma yanzu kawai sai a waye gari lokaci guda kawai ta ta aure wannan biyayya ta daina yanzu don Allah yana alkhairi a cikin wannan babu alkhairi a cikin jama'a shi yasa yake da muhimmanci mu kiyaye waɗannan al'amura Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu na'am a wannan yana cikin babin da muka wuce ne a baya macen da za ta ziga wata macen don ta fita a gidan mijin ta awar mijin nata amin wannan bayanin a baya ko babin da ya wuce haka ne yawa macen da za ta ce sai dai miji ya saki matarsa ko kuma ta sani ta ziga matan saboda ita idan ta ta ta ki biyayya ga mijin yana sakin ta kuma ta je ta rubuta application ta tura to ni gaskiya tun da ta na ga wancan wallahi ta ki ka ai ba kyauta ba ban taimaka to ina ganin gaskiya ne kana da hali ni ina son ka wallahi kuma na maka alƙawari zan kyautata maka ta san matsalar shi dama ƴaƴansa ne ki zan riƙe maka ƴaƴan nan wallahi riƙo na amana ko ta riƙe su da amana amma dai ta yi me ta yi yaudara amma nan ana nufin namiji ne a wannan babu an gane wannan ana maganar aikin namiji ne a wannan babu to yanzu abu ɗaya ne ya rage mana a wannan babu shin yanzu idan mutum ya je sai ya ziga wata mata wa mijinta ya sake ta shin ya halatta shi ya aure ta tambaya nake yi na'am me dalilin ka
saboda a shi auren shi ya yi laifi saboda ya raba da a nan kuma ne aure ne da in ya tsari ne aure ta ga mutum ta yi kuma kuma matsayin shi daban na'am kuma shi Allah zalimin bawa ne sai ya kyale shi zuwa lafiya da matar to sa'i fa yana magana jama'a sa'i ya ce ya halatta kawai dai ya saba wa Allah ne sai wa kuma malikiya mazhabin malikiya sun tafi akan cewa bai halatta ya aure ta ko su biyu rakkar a duniya bai halatta ya auri wannan mata kace saboda me to an haramta masa haramci na har abada ina fata an gane wannan yawwa kace me yasa wannan to saboda imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi zuwa ga buraida Allah ya kara mishi shadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man khabbaba ala imri'in zawjatahu duk mutumin da ya ziga matar wani dan shi ya aure ta aw mamlukahu ko ya ziga bawansa dan ya daina mar biyayya falaysa minna baya daga cikin mu an gani kace kuma kalmar wa ma'ana khabbaba ay khada'a aw wa afsada mutumin da je yau da wata mace ko ya je ya ziga ta ta lalata aurenta dan shi ya aure ta kace bai halatta ba kuma halaccin haramci ne har abada ba zai taba aurenta ba kaga wannan sun yi sadda zari'a ne ina fata mun gane wannan in ma kayi ne dan ka aure ta kai to dai ne na'am ba za ba auren to me yana ka na ziga ta kuma jima mun gane wannan wannan abu na farko kenan mazhabin shafi'iyya su kuma suka ce miji ya ziga mata ta fita daga cikin miji daga gidan mijinta la yuharrimuha ala man afsadaha ba ta zama haramun ga wanda ya ziga tan dan ya aure ta zai ya aurenta bal ya lahu zawajuha ya halatta ya aure ta ولكن هذا الإنسان يكون من أفسق الفساق sai dai shi wannan mutumi zai zama daga cikin mutane mafi girman mutanen banza in kana neman mutumin banza lamba ɗaya in kana neman sakarai soko mare mutunci lamba ɗaya to wannan mutumin yana daga cikin irin waɗannan mutane wa amaluhu yakunu min ankari anwa'i isyan kuma aikinsa yana daga cikin mafi munin sabon Allah wa afhashi dhunubi inda Allah azza wa jal yana daga cikin zunubi mafi muni a wurin Allah mabuwayi madaukaki yawmal qiyama a ranar alkiyama jama'a wallahi mu kiyaye Allah duk zunubin da za a ce maka ranar alkiyama za a yi ma kaza da kaza ka kiyaye Allah kan wannan laifin ma yau duniyar nan takaitacciya ce daga ran da aka ce maka mutuwa ta zo duk wani jin daɗin da ka tabe a baya kana iya tuna shi na'am yanzu duk wanda ya kwana ɗakin matarsa yanzu ya zai cewa matarsa ya duk abin da zai yi yanzu da muke zaune ana ina daɗin na'am ya tafi amma hisabi fa yana nan yana jiran mu za a je gaban wa gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka jawo muke ya Allah ka ji abin shafi'iyya suka faɗa su kuma suka ce a wannan dai mutumin banza ne ina fata an gane wannan Allah madaukaki zai tsare mana imanin Imam Tabarani ya fitar da wani hadisi a cikin Mu'jam as-Saghir da Awsat daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala من أفسد امرأة على زوجها فليس منا wanda duk ya zuga wata mata akan mijinta dan mijinta ya sake ta ya bata mata zamantakewanta da mijinta falaysa minna bai daga cikin mu ai laysa min hadina ba shi daga cikin shari'ar mu wala ala shari'atina ba shi akan shari'ar mu ta musulunci li'annahu takaba amalan mushinan saboda wannan ya aikata wani mummunan aiki la yaqiruhu al-islam irin aikin da musulunci gaba daya baya tabbatar da wannan aiki imamu gane wannan Allah madaukake sake tsare mana imani shi yasa wannan hadisi jama'a ya zo domin ya mana gargadi ta hanyar kiyaye zamantakewar mata da miji da kuma kiyaye rayuwar ainihin wato iyalai daga wasa da mutanen banza suke yi yanzu fa shi wani ba ruwan shi zai fasa ne kowa ya ne kowa ya rasa shi inda zai samu to kowa ma ya rasa wannan kuma jama'a ita ce mafi yawan ɗabi'un mu yan yau baya tunanin yanzu wannan mata tana da yaya yanzu fitar da ita daga cikin gidanta zai ja ƴaƴanta su rasa gata kuma kila shi ba zai rike ƴaƴan ba ba zai iya ɗaukar ɗawainin 'ya'yan ba da kulawa da su ba an gane wannan ya bar uban ya auro wata mata ita kuma mutum ya banza misali ya samu jarrabawa a dinga gasawa waɗannan 'ya'ya gyaɗa a hannu har a wayi gari tarbiyyar su ta lalace sun ɓalɓalce duk wani rubin da ya faru akan wannan fa yana koma akan wancan wanda ya zuga ta Allah ya sa mun gane idan ya tafi lalace sun zama 'yan soli sun zama 'yan wiwi sun zama mashaya giya sun zama mazinata ƴaƴanta in mata ne sun lalace sun zama ƴan sun zama ƴan menene ikicewa ne ƴan nanaye ko yawwa kasan su ne suka fi kowa lalacewa ƙasar Hausa mace da tafi kowace fitsara a duniya ta ce ƴar nanaye kisa da ka fahimci ka fara neman aure ka fahimci wacce da kake neman aure ƴar nanaye ce to a hirɗinka ka kiyaye ta kawai hau tiktok ta yi rawa ta sa videos ta sa waye-waye kuma wai kai ne saurayinta wai kuma ka aure ta nace sannu ko yaushe za ka yi hankali oho ko yaushe za ka yi hankali oho ballantana wanda ma zai dinga yi shi da matar ne suna sawa akan tiktok suna sawa akan social media dan a gani a yaba a ce shagewa ne to an fada bayan nan sai ne ta bayyana tsaraici ta bayyana ado Allah ya tsine mata albarka kai ma mijin Allah ya tsine ma albarka ya za a yi kwafi ƴaƴa masu albarka kuma kuna tsinannu saboda haka tun kafin ka aure yarinya ka gaya mata maganin social media cancel sai wanda ya zama za a yi shi da kiyaye dokokin Allah akwai mata da ke social media suna da whatsapp suna kasuwanci suna abubuwan su na rayuwa ba sa taɓa yadda suna irin waɗancan baɗala da irin ainihin wato waɗancan mata ‘yan nanaye mutanen banza suke yi. Allah ka tsare mana imanin mu. Bari mu ji babi na gaba kada kasu na mai kare iyaka na ga sa iya fara hararata. Jama'a kun ji wannan matsala ko? Ina ga mu bata haka. Allah ya madaukakin sarki tsare mana imanin mu. Akwai maganganu da yawa da malamai suke akan wannan digiri sai dai ina ganin abin da muka ambata din insha Allah ta'ala zai yi ainihin wato isar domin dama nasiha ce an gane wannan to wannan fasalin da zamu zo mu shiga kuma shi jama'a man yadkhulu ala imra'a wane ne aka yadda ya shiga wajen wajen mace wannan mas'ala ce ta shafi mutum da matarsa da 'ya'yansa kuma jama'a kowa ya ji wannan karatun da babban baki ehe domin wannan abin jama'a ya zama ruwan dare a cikin al'ummarmu wanda yana daga cikin abin da ke haifar da matsala mutumin da yake da cuta a cikin ransa aka sani mutum ne mai yawan sha'awa mai yawan son mata mayan mata ne ba ka amince masa ko da waye naka ƙaninka ne wanka ne abokinka ne ɗan uwanka ne yaron gidanka ne ɗalibinka ne kowaye naka ba ka amince masa kusa da iyalinka saboda wani abu mafi sharri zai iya faruwa tsakanin ita da shi matuƙar yana samun dama yana zuwa ga iyalanka sai musulunci ya kawo wannan dokar da wannan tsarin don a kiyaye don irin wannan abin yana kaiwa ne zuwa ga mutuwa gaba ɗaya mutuwan tsaye da mutuwa ta zahiri zan zo in yi bayani tsakanin mutuwan tsaye da mutuwa ta zahiri Allah ka kare mu Malik Imam Nisa'i yace man yadkhulu ala imra'a wane ne aka yabe shiga wajen mace matar aure قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم إمام النسائي يروي أن حديثي لجمال من تشيني علي بن حجر ابن إياس السعدي ألا مدوك تزكي جكالتا شكو لجمال من تشيني هشيم هشيم ابن بشير ابن القاسم شكو لجمال من أبو الزبير شيني محمد ابن مسلم ibn tadrus shi kuma daga malaminsa shine ainihin wato jabir dan abdullahi ibn amr ibn haram al-ansari Allah ya kara mishi yadda jabir yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la yabitanna rajulun inda imra'atin kada wani mutum ya kuskura ya kwana a gidan wani mutum inda mara'atin a wajen wata mata illa an ya kuna nakihan sai dai fa idan aurenta ya yi auza maharamin ko kuma muharramin jami an gane wannan wannan shine ka'ida kada wani mutum ya kwana a gidan wata wata matar aure a gidan wani mutum sai dai in ya kasance aurenta ya yi ko kuma yana daga cikin muharraminta danginta na kusa wanda babu aure tsakaninsu jama'a mun gane wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to me yana hadisi yake nufi wannan hadisi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin Al-Minhaj sharhi sahih muslim yana cewa wannan hadisi haka ya zo mana ta fuskar riwayar da muka yi daga malaman ainihin wato garinmu an gani illa an ya kuna nakihan da yake cewa yace sai dai idan mijin yana gidan ma'ana misali baka yin bako a gidanka sai ka baka nan a gida sai ka ba da wucewa to bakon nan ya kwana a gidanka kuma a ɗakin da matarka take ka san akwai matsala ko yawwa amma misali idan gidanka ya zama gida ne yanki yanki ne nan bai kwatas ne dama wajen saukan baki ne nan kuma cikin gida ne yadda shi ba ku ba shi da access zuwa cikin gidanka kaga wannan ba cikin gidanka yake bace na yi wannan karin bayani saboda mu yan zamani ne galibi zaka tada akwai inda mutum ke ba ke warewa a matsayin kamar dan guest room a gidansa ɗakin saukan baki kuma ɗakin saukan bakin nan bai da alaka da cikin gida inda matanka suke galibi haka ake yi shi bayan shi kamar gidan karuwai idan zai zama ga ɗakin ka kai da mata kuma ga ɗakin baki a jere da juna kaga wannan kuma ya zama abin da babu kyau kenan a shari'a kai duk wani motsi da za ku yi kai da matan shi zai iya ji ka san akwai mutane ke da kunni mai tsinannen ji in dai dare yayi duk wani motsi malam ko ya kai tsawon wuri kaza sai ya ji a kunninsa ya ji wani motsi irin wannan ba daidai ba ne ka kauce baƙonka ko da baƙonka ne ya kwana a gidanka gidan da matarka ta aure take sai dai idan ya zama irin wannan kamar da na faɗi an raba wuraren guda biyu ba wani wanda ke da daman shiga wajen wani to wannan lahiya ne da ka za a iya aiko da baƙo abinci za a iya aiko masa da ruwan wanka a baiwa yara su kai masa ko wani makamancin wannan babu laifi ina fata mun gane wannan amma in ya zama cewa kai tsaye ne directly ne to manzon Allah ya hana an gane wannan Imam an-Nawawi yake cewa wal muradu bin nakihi al mar'a bin nakihi al mar'ati al mutazawwija wa zawjuha hadir ana nufin illa an yakuna nakihan ana nufin sai dai matar da matar aure ce kuma mijinta yana nan a gidan فيكون مبيت الغريب في بيتها to nan an yadda baƙonka ya zai kwana a gidanka matukar kai kana nan a gida da matarka matarka tana nan kai ma kana nan to dan kayi baƙo babu ne ya kwana a gidanka amma in baka nan a gidan da kake tare da matarka cikin gida guda to wannan baya halatta in dai ba muharramin ta bane ko da cousin ne kace ai wannan cousin ɗinta ne a ba wani cousin na fatan gani ka san yanzu zamanin kotun ake yi sai ka zo kana neman auren yarinya kun gama shiryawa sai ganta da wani yaro yana yawa da takan mashin kwasi moja a ce wallahi cousin ɗina ne dan banzan cousin ke mai haifar da matsaloli iri-iri ko ba a yi a wannan ma sai ka je birni malam munin da yake a ɗan kwaikwayon abubuwa dan sauƙin wuraren shakatawa da da wurin shopping da abubuwa idan ma abin yana zuwa mana abin yana ya ma zo ba yana dabba sallam an je kaɗan siya min ice cream a can city restaurant kenan kai ga an je da budurwarka an je ana tafiyan ice cream ana sha ana dariya wasu ma har da tafawa Allah ya shirya baka ne wai mu dai sai mun zama tura ƙarfi da yaji Allah ba to me amfanin wannan wai dai so muke sai mun zama turawan karfi da yaji Allah ka kiyaye mu tabewa to jama'a kun ji an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace Imam an-Nawawi ya ce qadar ulama malamai sun ce إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا a wannan hadisin wasu malamai suka ce macen da ake nufi a nan ana nufin bazawara yawwa ka sai ta bazawara sai a ganta kawai sakakkiya ce ana ganin ita ma sai ta ga ita sakakkiya ce tana da daman kowanne miji ma ta kula shi sai ga wannan ya zo gidanta ya shiga ɗakinta ya zo ya zauna ya yi tsawon yini ko awa biyu awa uku ya gama ya fita wani bazawarin ma ya ƙara shigowa ta mai da abin ya zama kamar business ko ba a yi to wannan haramun ne a musulunci jama'a ba dai bane kanwarka yanka mahaifiyarka kowane ne saboda sunan zawarci a bata tana irin wannan abu ba daidai bane wannan abun barna yake haifarwa a cikin al'umma wannan barna ne baya daga cikin abin da musulunci ya yarda da shi an gane wannan yawwa sai ki cewa amma ita dama budurwa galibi za ka tadda cewa ita dama ana keɓance ta gabarin shiga cikin mutane tsananin keɓancewa da ka ba buƙatar ma sai an ambace ta anan ina fata an gane wannan amma dai saboda babin faɗakarwa ne ita ma ana hana irin wannan al'amari saboda idan aka hana matar aure ko wacce take bazawara yin wannan to ai ya fi girma waje ta cancanta a hana ta ce budurwa ko yawwa an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace daga wannan daga cikin maganganun imamu ainihin wato annawawi alaihi rahmatullah shi ke cewa shi ya sa ma ita ita budurwa za mu zo mu karanta nata hadisin da ke magana akan cewa kada wani namiji ya keɓance da wata mace wacce ba muharramansa ba kada ya je kibinci daga daga shi sai ita a ɗaki an gane wannan ai sai dai ne sai dai akwai muharrami a ba su wani ƙaramin yaro suna tadin su ƙaramin yaron yana wurin ina ɗan wasanni shi shi ma kada ya je nesa ina fata mun gane wannan ko kuma kai uban kana yanka an karanta jaridar ka su kuma suna zaune a can suna hira eh kana jiran au kana jiran mintoci su cika daga nan sai ta shiga gida a kwarai kwa ai haka ake saboda ake mutuncin su ko kuma kai wan wanta sai abin ya kazo a in kun gaisa ku gaisa da shi saurayi bayan kun gaisa kuma sai ka dan sai ka dan zauna a gefe su kuma ga kana suna tada su ko kana kana addinin da wayanka har a yi hirar a gama in an yi an gama shi ke sai a sallame su ko kuma idan shi saurayin ya zo da abokinsa tare nan ba matsala su biyu ko su uku a wannan ba damuwa matuƙar dai da shi za a fara hirar da shi za a gama ƙasa fa irin wannan aboki mai rakiya za a je a zauna a yi hira kuma a gama a tafi ba matsala wannan babu laifi za mu zo mu karanta a babi na gaba insha Allah ta'ala jama'a an fahimta mana duk yadda za a yi a kiyaye zina a kiyaye badala a kiyaye abin da zai zubar da mutuncin mutane to musulunci ya riga yayi wannan tsari tsari ko irin turawan yamma tsari irin na arna to musulunci baya tare da wannan tsari mummunan tsari ne mummunan hanya ce wacce ba ta kai mutum zuwa ga shi takan haifarwa da mutum fushin Allah subhanahu wata'ala ya tsinuwa Allah ka kare mu Allah ka gare mu to jama'a kun ji naka imamun nawawi yake ta wannan bayani an gane wannan ko yawwa bayan wannan yana da muhimmanci jama'a mu gane cewa dukkanin abin da mutum zai yi a rayuwar nan da tunan Allah ya madaukakin sarki yana ganinsa kuma zai bar hisabi a kai dan kada mu dinga mai da abubuwa ba yadda ainihin wasu shari'a musulunci tsara ba Allah ka sa mu gyara na gana ana magana akan kwana a gidan ba shiga gidan kawai a fita ba ba zuwa kai sako ba mun gane wannan ne yawwa ba wannan ake magana ba ana magana wanda zai zo kwana a gidan Allah ka tsare mu malam matan aure sun yi lalace wanda baka tunani saboda wani mijin sakarai ne ya tafi ya batta yana ma turo mata da kuɗi da abinci da sutura amma ko baya kusa shi wannan abincin da wannan suturan akwai abin da yake magancewa kasantuwarka a gida kuma kana nan shi ma akwai abin da yake magancewa ko kuwa wani lokaci wancan baya magance wancan wancan ma baya magance wancan an gane ana magana masu aure ne a nan da kuma waɗanda suke shirin yin auren Allah ya sa su gane wannan yaran yawa kafin ba kuma yake buɗe ba ko sai dai aiki naya amma ana kun gani kun gani to shi ke tunda kun gani kai ka gani to shi ke alhamdulillah ka gani to shi ke ga sunan duk Allah ya aure mana da su a kai ai kai farce zai zai ya kai farce zai sai dai ka ƙara kai mana ƙarin bayani dan ma kujera ka ji hawanta ne ka ce sai an abin nan amma ban da haka ai da mun baka ɗani ko da na wata ɗaya ne sai ba wa banka in tuka mu ji irin tukinsa. Allah ya sa mu dace. To jama'a kun ji. Don haka wannan kenan. Malam sai ce hamul mar'a ƙanin mijin mata. Ni wannan sabon karatu karamakalla. Ƙanin mijin mata shin ya halatta ƙarin miji ya shiga gidan miji ya je a zauna a shan take a ci abinci a ƙoshi a yi wasan a yi wasan ƙanin miji da mata a tafa ko ba yi duk ana yi malam a tafa a yi waye waye duk waɗannan abubuwan jama'a magudanci ne ba musulunci ba magu magudanci ne ita mace da ka fike mata fuska ka fike mata jiki to sai ke baka abin da baka tunani ke sa dole ka dinga taka tsantsan in ka shiga gidan wayayenka ko kaninka ko wani uwanka ka san me ya kai ka ka je ka yi abin da ya kawo ka ka gama ka fita a gidansa amma kada ka kalli kusanci tsakanin kai da shi ka ce wai kai za ka dinga ainihin wato kusantan wajen inda matar sai kana ne na ne ke mata irin wai kun saba ɗin wannan zai halitta a musulunci jama'a mun gane wannan قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثي دكا ما لمن ما لمن الإمام البخاري لمسلم saboda haka hadisi ne sahihi wanda babu matsala a cikin sa shi ma wannan hadisi da muka ranta jama'a hadisi ne sahihi wanda nayi bayanin sa ko tayyib malam qutaybah dan sa'id ya karanta da mu hadisi shi kuma daga malamin sa shi layth ibn sa'ad al-misri shi kuma daga malamin sa shine yazid ibn abi habib shine abu abu raja' المصري شوف ما لقى ماله منسى أبو الخير شيني مرثد ابن عبد الله شوف ما لقى صحابي من ظن الله صلى الله عليه وسلم شيني عقبة ابن عامر الجهني الله يقار مش يدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إياكم والدخول على النساء كشيدنكم ka shaidinku da shiga wajen mata, matan aure, faƙawar rajulun min ansari sai wani mutum daga cikin mutanen garin Madina ya ce, A ra'aital hamwa, ya Rasulallah, ya kake ganin ƙanin miji? Ƙwala, manzon Allah ce, Alhamwu almaut, ƙanin miji ai mutuwa ne. Jama'a kun ji, ƙanin miji menene mutuwa ne. me ake nufi da wannan wannan abin jama'a ibn hajar al-asqalani a cikin kan fatihul bari sun mujalladin sa na hudu ko na biyar yana cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisa nasbar da aka yi ma ad-dukhul ana ya kamata ya zama dhamma ne wannan suka ce bin nasbi ala tahlil an sanya shi nasba ne saboda gargadi haramun ne shiga wajen mata kowane irin shiga nan ana gargadin wanda ake magana da shi ne cewa iyaka ka shaidinka ma'ana kakka yadda ka kiyayi kaza da za ce maka iyaka wal asad wal asada ka kiyayi zuwa kusa da zaki ai ba sai an ce maka zai cinye ka ba ko yawwa zai kalace da kai ba sai an gaya maka wannan ba shi manzon Allah ya ce iyyakum wadkhul ala nisa ku ciyayi shiga wajen mata an gani ibnu hajar yace wa taqdiru wa taqdiru al-kalam ittaqu anfusakum an tadkhulu ala nisa wan nisa an yadkhulna alaykum ku ciyayi shiga wajen mata ko su mata su dinga shigowa wajen ku ka kuma tafi da niyya ce ita za ta dinga bin kanin mijin har inda yake har ɗakinsa to me eh ba kanin mijina bane dan an ga mutum ne ce da Allah wanda ku fita mana in ga abubuwa ɓace irin wani sai a fara zargi mu ce to me a ciki eh ba kanin mijina bane dan Allah kyare gurin fa'idawa mutanen banza ke dai mutum ya banza masu fa'idawa ake su yayi kyau dan za su yi ƙwari wajen hana barna ta faru ko kuwa wannan shi ne gaskiya to kaji wannan to sai wani mutum daga cikin garin Madina ana nufin kada mutum ya shiga gida ibnu hajar ke cewa tadammana ad-dukhula wato tadammana man'a ad-dukhuli man'a al-khalwati biha bi tariq al-awla to ai hana ma shiga wajen su to ka shiga kuma ka keɓanta daga kai sai su ai shi ya fi cancanta ma a hana sai ka ji wani a cewa abin da bana ma mu baya bari ma mu je gidan shi yayan mu ne wallahi amma bai bari mu je gidan shi matan ta shi kamar zai cinye ta a yana kiyaye musulunci ne kai kai soko ne baka san dokan musulunci ba dole a karantar da kai ka san an ce ba kauye bai san doka ba sai an doke shi an gane wannan ba kauye bai san doka ba sai an doke shi to haka abin yake jima mun gane wannan wannan kenan to sai wani mutumin garin Madina sai yake cewa a ya rasulullah to yaya kake ganin karin miji an gane wannan to a riwayar da ta zo a riwayar muslim yace sami'tu laysa yaqulu alhamu aqu zawj وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه wanda ke ce ma alhamu shi ne ɗan uwan miji ko dai kari ko dai wa ko dai shaƙiƙi ko li abbi ko li ummi mun gane wannan da waɗanda suka kamance ceniya da su daga cikin makusantan miji kaman ɗan baffa shi ma ya ƙanin ka ne ko ɗan baffanka ko ɗan kawunka haka ne ina fata mun ga duka ai kanninka ne ko yayyinka ne to duk sun shiga cikin kalman alhamu kaka dauka sai wani kuke uwa ɗaya uba ɗaya tuna an fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace amma ya zo a riwayar Tirmidhi ya fassara cewa huwa aqud zawj shine dan uwan miji ka ko ga aka ce dan uwan miji duk wanda sun shiga kariha lahu an yakhlu biha an haramta mata mummunan abu ne ya ce banta daga shi sai ita qala wa ma'na al-hadith ala nahwi ma ruwiya la yakhlu wa rajulun bi imra'atin fa inna thalithahuma shaytan wannan yana gaskatuwa da hadisin da zamu karanta a gaba wanda ke cewa kada namiji ke banta daga shi sai wata mace su kadai domin na uku shine shaytan intaha maganar ibn hajar ta kare daga nan ina fata an gane wannan Allah madaukakin zai sa mu dace Imam an-Nawawi yake cewa ittafaqa ahlul ilmi bil lugha ala anna al-ahmaa aqarib zawji al-mar'a wadanda ake nufi anan matsayin uwan miji da lugar larabci sun al-ahma'u jami'i kenan alhamu shine al-ahma'u an gane wannan su ne makusantan miji sai ce yake ka abihi wa ammihi wa akhihi wa bani akhihi kamar babansa da baffansa da dan uwansa ina fata mun gane irin dan dan uwa dan baba dan kawu duk irin waɗannan ina fata mun gane wannan dangogin su wa bani ammihi wa nahwihi da kuma ƴaƴan baffa da wasu su yato anna al-aqtana aqariba zawjika rajul wannan ke cewa al-aqtan su ne nan makusantan matar mutum su kuma duk ma sun shiga ciki ba ku gane ba kai naka an hana ita ma naka an hana ita ma ‘ya'yan bafanninta da ‘ya'yan kawunninta an gane su wadda an hana su dinga shiga gidanka su ɓanta da matarka a gida ‘yan tara tara an gane ai in ma akwai ‘yan goma shi ne imamun nawawi yake bayani a nan domin al'ahma wancan waɗannan ƙwacin su al'ahkan an gane wannan yawwa yace wa annal asara taqaw ala ala nau'ain domin su surkai suna kasuwa kashi biyu akwai dangin miji akwai dangin mata ina fata an gane wannan yawwa wannan kenan jama'a to akwai maganganun malamai da yawa akan wannan ba sai mun hikaito su ba almuhim dai abin da aka hana anan dama musulunci ayya karanta mana irin waɗanda aka bari su wajen mata ko kamar wa ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بدانا مو مشاعر سوني أكا دواس سايش غاو جمع تابا مطلع mace tana auren mijinta to ƴaƴan miji suna da masu shiga wajenta ba matsala dan haramun ne ka auri mace kuma ɗanka ya aure ta har abada ba za ta zama matarsa ba ina fata mun gane wannan ko kuma kai kana da mata to dan wanka ko dan kanwarka ba matsala shi ma danka ne ba zai zuwa gidanka ya duk abin da zai yi ya shiga ya ce a bani abinci ya shiga ya ji gidanka ya kwana har abada ba ta baya halatta shi ya auri matarka na fata an gane shi ma danka ne ko kuwa dan ka wani halal to wannan dangantaka irin wannan ba ta hana ina fata mun gane ko mata ƴan uwansu a ce danginka ne mata kanwata yayatta ƴaƴan cousin mace mace ne yan uwarta shikenan amma a wannan zamanin namu shi ma zai yi taka tsantsan yawwa sai an bincika an ga lesbian ce ko ba lesbian bace ko babu akwai lesbian mana akwai lesbian an gane wannan Allah ka tsaye mana imanin wannan muga yake ba ji ba kwarai kuwa akwai lesbian matan aure sun dai jin daɗin mijin kawai dai suna zaune ne a ƙarƙashin inuwar aure kada a ce su ga da suke amma billahi allazi barnan da suke yi ma ƴan matan ba su saboda su suna da aure za a ga kaman su lahiya kalau kisa duk macen da kun haɗu ta fara shafa miki kai ta fara shafa miki gashi tana ɗan taɓa ki ki ciyayi ta shegiya ce yawwa yawwa wannan mata gugayen mata mala kuma yawanci za ka tadda Allah da ya kiyaye wasu a jami'a ce za su ɗauko wannan muna abu da an kai su makaranta ko lokacin jami'a wai sai university ne ke nufi a duk wata high college polytechnic ne college of education ne shirar university of education ne college of health ne ya mafi yawa a can irin wannan za ka tanda ba su da kunya malam ke tsayewa iri-iri ya sa ‘yarka sai ka dinga ja mata kunni ka dinga lura da irin ‘yan matan da suke kawance da su har da wata alama ce da suna sa cina kafa suna sa zobe a kafansu wata alama da ke nuna cewa dai wannan ‘yar uwa ce Allah ya tsare mu a cikin littafin aunin ma'abud a wancan hadisin da muka karanta a baya daga cikin fassarar da man da malami yake cewa ko wanda ya ya ziga bawa yake ubangidansa shi ne sai dinga yin liwaɗi da shi bawa kuma a samu ana samun shi ma a cikin maza ƴan luwaɗi ma masu bin maza ƴan uwansu mafiya sharrin halittar Allah kenan malam in ba mutum ya zama dabba ba ya za a yi mace ne mace ya za a yi namiji ne namiji in ba dabba ba a ka'ida sha'awa ana yin ta ne da jinsin da ba naka ba ko ga mutum wanda kwakwalwarsa take da lafiya kenan amma wanda ya fita daga tsari na halitta ya zama dabba dabba malam to shi ne ke wancan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum amala qawli qawmi lut daga cikin mafi girman abin da ke ji muku tsoro a rayuwar nan taku shine aikin mutanen annabi Musa ba a cewa a ce wani ya lutu da wani ana kuskure ne allutu suna annabi ne alliwatu ake cewa alliwatu shine aikin shi kuma sunan shi lutu sunan annabin Allah ne an gani yanzu ba a cewa an yi lutu da wani a sai ce an yi liwaɗi an yi liwaɗi da wani Allah ya samu gyara na'am kun samu gaskiya saboda wannan suna ni har yanzu ban ji wani mutum sun ce wani ke da suna wannan suna annabi ba ko saboda haka
eh gaskiya kan ina ga saboda haka ne ni ma dai gaskiya ban taba jin suna wani mutum lutu ba a ce suna annabi ne kuma an sa wani suna lutu ni ban taba ji ba gaskiya ban san ko wani shin ga taba ji ba ko amma sun annabi ne wa lutan atainahu hukman wa ilma haka qur'ani yace shi lutu mun ba shi hukunci da kuma ilimi wahayi daga Allah wa lutan id qala li qaumihi aja'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kaga duk wannan ana magana fa amana lahu lutu فقال إني مهاجر إلى ربي كذبت قوم لوط للمرسلين كذبت قوم نوح للمرسلين أغلق أما متانا سنجامي سنجامي بأسا سننسا wannan tsinan nan mutane ba ne har yanzu garin malam ce wuta yake yi har gobe kuma har ranar tashi alkiyama dan Allah cewa inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya mu ma saukar da ruwan duwatsu ne ga mutanen wannan garin sunan wurin jakki ya zama ma kamar wani teku wani ruwa ne wanda ruwan ba shi da wani amfani bakin ruwa halittu ma ba sa iya rayuwa cikin wannan ruwan saboda ruwan balbalin bala'i yake musu daga sama duk iyaka yankin inda suke nan babu wani babu wani abin da ke iya rayuwa a wannan yanki to bayan an kifar da garin Allah yana ta garin ruwan duwatsu kamar yadda ƙaruna har yanzu ƙasa ce tana yin nan ƙarƙashin ƙasa har zuwa alƙiyama shi ƙaruna Allah ya sa ƙasa ta kama shi tana ta nutsar da shi haka zai a ci gaba da mishi wannan abin azaban har ranar alkiyama sai alkiyama kuma a a ci gaba da gashi Allah ka tsare mu na idan ya ga wani ina sana a aure na samu tsara miji zan samu su wani sun je na yi wani
yadda ina samu tsara gaji ko to to adamu adamu babanka ya shiga wani yanayi ba sai dai a cikin musu addu'a to jama'a kun ji waɗannan bayanai da malamai suka yi akan wannan don haka jama'a baya halatta ga ainihin wato ɗan uwan miji ɗan uwan miji ya shiga wajen mata wanda ke dangantaka da shi kawai ya shiga ya je ya rashi amma gida ne akwai kanninka akwai yaya a gidan kuma masu wayo da komai da komai wanda babu yadda za a yi ma ta kowane irin hali a yi kimanta da ita wani abu mummuna ya faru kana ko kaga babu laifi ke amma daga shi sai ita haramun ne Allah ya sa mun gani amma akwai yara a gidan manya masu hankali wanda babu wani abu da zai faruwa a gidan baka gane ba kamar shi ma matsayaci baya son irin wannan duk wani mutum banza in ka zai wani abu sai ga wani ya dan yana dan kulawa ya dan sa ido za ga fa ruwa ya zama ko mashaya masu masu zuwa jangul da sauransu in ga wani yana yawan kallon wani wanda ke ɗan shaye-shaye ka cika wai ya ne wai ya ka samu na jiyamu ne ka wai jiyamu ne jiyamu ɗin da ne wai mu jiya ko wai an sa mai ido lakiyayi Allah ka tsare mana imanin jama'a kun ji don haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar musulmi ya kiyaye Allah ta'ala ka bani bai kiyayewa ina ganin sai bar wannan bayanin haka ina ganin kafin ya fito ko sauran miji na na'am to jama'a kun ji dai karatun namu yau ba mu ja da yawa ba malam kai ba damuwa a tashi haka ko a ƙara malam bakar malam bakar akwai san alheri malam amma dai kaga wasu zazzaro ido bari mu haƙura sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya zama tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu min alheri Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙare mu da lafiya mai albarka mai amfani Allah ka yi ma 'ya'yanmu albarka Allah ka yi ma mu albarka Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka Allah ka hana mu ganin abin da zai dinga bata mana rai ya Allah duk abin da zai lalata mana tarbiyyar ƴaƴayen da al'ummu Allah ta'ala ka nesanta al'ummu daga wannan al'amari Allah muna roƙon ka ba mu ikon faɗin gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ci ka ba mu ikon ƙawarce mata Allah muna roƙon ka ka gafarta mana kurakuran mu ka sanya aljanna ta mutum kuma a gare mu baki daya ya Allah muna roƙon ka ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda kake so ka yarda da su اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.